الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله تشيغ بركة للتافن كفاية العوام في البيوع نا الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى tun ba manta muna da cikin fasali na biyar mun kwana a baiti na ɗari da talatin da takwas da wannan shine darasi na sha ɗaya ga sheku abdullahi ya ce wa ya subutul aibu bi arifihi law kanu siwal uduli faƙafu ma ƙafu ko ƙafau كانوا سوى العدول فقف ما قفوا وشرط بائع ركوب الدابة يجوز في المسافة القريبة فاليوم واليومين والضمان لمشتري وخالف النعمان والشافعي يمنعان مسجلا ومطلقا أجازه ابن حنبلة معتمدا على حديث جابري لكنه محتمل لناظري وبيع الأهرار والاستخدام كرها ومنع أجرهم هرام ولم يجز تصلية الحيوان فبيعه بالصاع إلى الألبان وعندنا التدبير عقد يلزم لجائز فنهو بيع فنهو بيع يهرم تو شي ما للتابع هكي قرش to in ba manta ba an yi bayani akan wato sayar da bawa ko dabba da aibi da kashe-kashen aibin da kuma yadda za a yi a mayar da abin da aka saya saboda wannan aibin e, to abin da ba dabba ba kamar abin da ya shafi a abin da ba bawa ba abin da ya shafi dabba to shi ma duk wani aibi da za ka sai wata dabba wadda za ta rage ma dabba kima to za ka iya mayar da ita da wannan aibin muddin kai baka san da aibin ba kuma ba a hannunka ya faru ba za ka iya mayarwa amma in aibin ya faru a hannunka to ba za ka maida ba abin da ya shafi kuma irin gida suka ce daga cikin aibu da za ka sai gida ka maishe shi akwai ka sai gida amma gidan yana makwabtaka da wani mugun makwabci ana kuka da shi kuma kai baka sani ba sai mai gida ya zo ya saida maka to bayan ka saya sai ta bayyana gare ka ashe makwabcin gidan mugun makwabci ne to malikawa suka ce sai ka maida masa gidan shi ya baka kudinka a nan dole ya karba don aibu ne ko kuma ka sai gida amma gidan kuma kila yana da iskoki a gidan suna cutar da mutane shi ma za ka iya za ka iya mayarwa da wannan duka aibi ne ko ka sai gidan yana da kwari masu lalata dukiya kamar gara ko macizai ko kunami to duk za ka iya mayarwa to amma aibin shine za a faɗi suwaye za su tabbatar da shi wa yasbutul aibu aibi na tabbata bi arifihi ga masanansa eh masana wannan fannin su za su zo su tabbatar da lalle abin na aibi da sun tabbatar to shikenan kai mai kaya dole ka karbi kayanka laukanu siwal uduli kuma ko ba ko da ba adile bane dole abin da suka bada a karba tunda layin su ne eh ko da shaye-shaye yake yi in ya faɗa to za a karɓa a nan ba a cewa sai adali ai ba mutumin kirki ba ne in dai layin sani fannin sani ya ce kaza akwai aibi to kawai za a karɓa ba sharaɗi ne na adalarsa ba an gane sharaɗi ne na kamala ba wai na lallai lallai dole wanda zai tabbatar da aibi ga abu ba sai ya zamo adili an fahimta eh kamar irin yana magana aibi wanda a ɓoye kenan wanda ba a fili yake ba amma wanda a fili yake kaga wannan kowa ya san aibi ne tuna na magana aibi wanda yake a ɓoye faƙafu ka bi ma ƙafau abinda malamai suka bi karka saba da abinda malamai suke a kai wa sharɗu ba in rukuba da ba to saka sharaɗi na mai sayarwa rukuba dabba cewa dabban nan fa zai hau wane zo ka sai dabban nan tawa amma da sharaɗi to zan je gari kaza da ita in na dawo sai ka zo ka karba to ya juzu wannan ya halatta fil masafatil ƙariba amma in tafiyan nan a kusa ne ba doguwan tafiya ba ne ya saida maka mota ka ba shi kuɗi ya ce to ne motan nan ina son in yi tafiya da ito sai a duba in tafiyan nan ta wuce ne da kwana to ba a yadda ba in za ta kai kamar sati to wannan bai yi ba tafiyan ta yi tsayi amma irin tafiya ta ini ɗaya ko ini da kwana to wannan malikawa suka ce ya halatta shi ne kalyaumi kamar yini wal yaumaini da kwana biyu zai hau motan zai tafiyan da ita ta kwana ɗaya ko kwana biyu in ya dawo sai ya mi sai ya baka sai ya baka motarka eh to wannan ya halatta tunda kaga a yana su sun kalli cewa wannan yana daga cikin babi na taimakekeniya eh amma wasu sun saba kamar yadda zamu gani to wabbamanu to anan bayan kun yi haka kace to wane babu laifi ai ana tare shikenan Allah ya saka dawo lafiya lau sai ka sanar da ni in zo in karbi mota ta ko dabba ta to ana nan cikin kwanan nan ko kwanan nan biyu sai abin da ya halaka to wa zai asara malika suka ce limushtari hasara tana ga wanda shi ya sayi da yanzu shi motar ba tashi ta ba aro an ka ba shi ta wanda ya saya ta saboda haka ta fita hannunsa in dai ba ganganci ya yi ba wata kaddara ce wadda ba shi ya kiretin ɗinta ba ko ya wani sakacin abin ya salwanta to shi ba abin da ya shafe shi da ya ce maka to wallahi malam zaka za kamar kila ya kama hanya sai ya asilin mota ta yi kwandam to kaya asara bai mai dama kuɗi shari'a kenan tun da asilan kaga ba zai zo ya jayo shi da kanshi ba tun da abu ne wanda yana iya ya salwatar da rayuwarsa ko lahiyarsa to watakila ma ya samu rauni sai ya je asibiti ya yi ya yi jinya eh a gani ko kuma dabba ta ya hau ashe muguwar dabba ce da aka kai cikin daji sai ta tuma ta ka sai ta gudu ta ɓace to shi ma kaya asara kai da ka saya tunda kai ka aminta da ka ce ban yadda ba ni ba ne kayana ba wanda zai cilasta ka dole sai ka abin nan ko to amma kai ka yadda eh to wannan a malikiya haka hukuncin yake amma wa khalafan nu'manu shi abu hanifa ya saba wa shafi'i da al-imam shafi'i yamna'ani musjala su sun ce a bai halatta ba musjala sake bisa wawaitawa ma'ana ko da zangon nan takaitacce ne ko ya yi tsayi to su sun ce haramun ne sun kafa dalili cewa don an haɗa ciniki da sharaɗi to haɗa ciniki da sharaɗi kuma haramun ne ka cewa ne zan saya maka dabbata ko motata amma zan hauta zuwa wuri kaza to in dai da wannan sharaɗin a ciniki an ambace shi cikin ciniki to su suka ce bai halatta ba wa mutulakan to sake bisa wawaitawa ibnu hambala saboda wazani hambalin ne ibnu hambala al'imamu ahmad ibnu hambal a jazahu shi kuma yace ya halatta ta kowace fuska shi hatta wancan kaidin da malaka suka sa bai sa ba shi a wurin shi koda tafiyan nan ta wata ɗaya ce babu kuɗi halan ne ba kai ka yadda ba a to shi kenan kai kai kai yadda in ya je can wani abu ya faru da abin kai kai ya asara eh amma in ganganci ya yi to wannan kaga sai ya biya kayan mutane shi kuma saboda gangancin nasa mu'tamidan shi al-imamu ahmad ya dogara ala hadisi jabir ga hadisin jabir hadisin jabir wanda ya zo fi sahihil bukhari an dawo da wani yaƙi to dama al'ada annabi galiban ya an kai tafiya to yakan tsaya a baya mutane na gaba saboda ko tunanin wani zai kasa ko wata lalura za ta sami wani sai ya taimaka mishi ba wai gaba yake shigewa ba kamar yadda malamai ke yi a yanzu su suna gaba 'yan agaji na baya wannan ya saba mu sunna shi annabi sahaba yake izawa gaba shi kuma yana baya tanan tayi wani wata lalura ko rashin lafiya ko wani abu ya same shi sai annabi ya agaza masa to kai ko malami ya awai ka aje da agaji wai kai in ka samu matsala ya agaza ma haba da Allah kuma ana tafiya sunna to a haka ne sai annabi sai yana baya sai ya cimma jabir da raƙuminsa duk saura sun tafi sun bar shi nabi ce aka yi haka ce to wallahi raƙumin nan ne dai gashi nan dai tafiyar tasa sai a hankali sai annabi ya ce to to babu laifi ka saya min raƙumin nan naka ya ce to ya rasulullah na saya maka kai ciniki dai ciniki suka abin nan annabi ya taba raƙumin shikenan annabi ya ce masa to ka hau in ka hau in aka je madina to zan karba to yana hawa fa shikenan sai raƙumi ya miƙe yanzan yana gudun da bai ma taɓa yi ba sai da ya cimma waɗanda a gabansa da aka zo madina ya je sauke kayan shi ya ce to zai kama annabi raƙube shi nabi ya ce a ka riƙe raƙumin da kuɗin duka to mahallin shahin na al'imamu ahmad shine gashi annabi ya yadda da duk da yanzu raƙumin na annabi ne amma yadda jabir ya hau kuma zuwa madina to shine abin da shi al'imamu ahmad ya dogara gare shi sai ya ce ya halatta ba tare da wani kaidi ba eh eh sallallahu alaihi wasallama eh to annabi yana tausayin al'ummarsa yana tausayin al'ummarsa so shi yasa zaka ga su zamanin magabata to za ka gama babba shi yake kula da na ƙasa shi yake kula da na ƙasa saboda haka kai da an malami kai ya kamata ka sai da rayuwarka akan ɗan agaji don kai ka san ayoyin tawakkali ka yi shi sanin addu'o'i na kariya da sauransu al'ada ce ta yahudawa su adda wannan tsarin shi ne aka ɗauko sai aka shigo da shi cikin addini amma ba tsarin musulunci ba ne ka zo kana karatu ɗan agaji ya tsayawa yana hukunka tudu wannan ba daidai ba ne amma zai iya fake ƙofa da sauransu wannan duk ba laifi to malaman da suka ce za a yi ƙaidi kamar su malikawa ko waɗanda suka hana sai suka ce to wannan istilali naka bai karɓu ba hadisin ba hujja ba ne suka ce lakin nahu sai dai shi wannan hadisin muhtamilun yana iya ɗaukar tafiyan nan kusa ne daga na inda annabi ya cin masa zuwa madina zai iya ɗaukan kuma ba kusa ba ne tafiya ce mai tsayi tunda a riwayan ba a faɗa ba to kaga wannan ihtimali ne suka ci to saboda wannan ihtimali istidlali da wannan hadisin ya ya faɗi linaziri ga mai duba in ya duba zai ga haka a riwayan wa bai'ul harari sai yadda mutane ya'ya mutum ne ɗa ka ce wai ka mayar da shi bawa da ƙarfi ka kai shi kasuwa ka sai suwa haramu to wannan haram ne wannan haramun ne eh karhan ka kame shi tilas wai ka ce za ka abin nan ɗin shi walistu shi kuma saka ɗan adam hidima ya maka wani aiki wa man'u ajirihim a wata nusa ajirihi da kuma hana musu lada aikinsu ka sa su hidima su yi maka aiki amma sai ka hana musu kuɗinsu to shi ma haramu shi ma dai haramun ne in ka sa mutum aiki to ka biya shi shine ka'ida walam yajuz bai halatta ba tasriyatul hayawani tsare nonon dabba ka ce za ka kai dabba ka kasuwa raƙumarka ko saniya ko tunkiya sai ce to tunda za a saishe ta a daina tatsan nononta saboda nonon ya taru hantsar ta cika ya an kai kasuwa to mutane in sun gani za su ce eh wannan dabba tana da nono to wannan haramun ne eh akwai yaudara a ciki fa bai'uhu wanda kuma aka saida ma irin wannan dabbar to bisa'i sai ya hada da sa'in dabino sai ya haɗa da sa'in dabino, ka sai wannan dabba misali kai baka sani ba, da ka zo ana tatsa nonon sai ka ga hantsata ta zube. Sai ya zan sa'in dabinon nan ko sa'in alkama sai ya tsaya madadin wannan abin. Eh. ko kuma ya zamo suka ce a kai in za ka mayar in ka tatsa nono to sai ka mayar da ita da sa'in da binu shi kuma sai ya baka kudinka sai ya baka kudinka ba za a ce nonon da ka tatsa ka kawo shi ba tun da ka riga ka sha kuma ka shanyi ya za a ce ka kawo shi eh yawwa wasu malamai suka ce abin da shi mala yake nufi kenan in ka riga ka saya ka tatsa nonon ka sha to lallai in baka da ra'ayin zama da ita sai ka mashe ta amma fa kai ko nonon nan da ka sha to sai ka ba da sa'in da bino ko na alkama shi kuma ba zai ce a tun da nono nono ka sha to lallai nonon nan ne ka so ba zai faɗi haka ba sai dai ya haƙura a bashi sa'i shi kuma ya cire kudinka da ka bashi sai ya baka abinka wa inda na mu malikawa a tadbiru wato sauraron mutuwar bawa ya zaya yana sauraron mutuwar shugabansa sai ya zamo ɗa to akadun shi ma wani kulli ne kamar irin kullin ciniki yalzam da yallizimce cewa wanda ya yi shi ya cika shi kai ne kake da bawa kacewa ne duk sanda na mutu ka zanda to wannan ba shi ake kira mudabbari eh shi yanzu yana jiran kawai ya samu yanci to yanzu mu yana zama tilas fa a cika kuma la ja'izun ba wai ja'izi bane eh ba wai in an yi shi ja'izi ne a cika ba an gane a afanahu bai in kamar ciriki ne wanda aka kulla eh kamar ciniki ne wanda aka kulla kuma ya harumu shi wannan akadin na mudabbari to yana haramta a sayar da shi ko a bayar da shi kyauta irin wannan bawa ba a sadaka da shi ba a ba sai kyauta kuma ba za a sai shi ba saboda wancan abin da shi mai shi ya furta to kamar matsayin kullin ciniki sai dai ya jira din nan ya mutu na'am eh yana iya ya fanshi kanshi in ya ga dama ya ga cewa jiran ya mai tsayi to zai iya zuwa ya sake cewa to zan fanshi kaina wasu malamai na ganin za a iya haka babu komai in shi ya yadda sai mu kwana ana mun da sai mu shiga khatima na rufin littafi kenan to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah